والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa barkanmu da wannan lokaci barkanmu da saduwa a wannan darasi namu na littafin riyadus salihin wanda wannan shine zamanmu na shida a wannan shekarar kuma yau muna ranar shida ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu daidai da sha shida ga watan maris na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna cikin kitabul mansurati wal mulahi kan hadisi na dubu da ɗari takwas da hamsin a nan muka tsaya kuma insha Allah daga nan za mu tashi mai littafin ya ce wa na bi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقضي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم وانا حديث امام مسلم ne karbo shi ta hanyar sayyidina Abu Huraira yadan Allah ta bada gare shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ayyuhan nas ya ko mutane inna Allah tayyibun ajiga Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyiban baya karbar abu sai mai tsarki wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin kuma cewa lalle Allah madaukakin sarki ya umarci bayinsa mu'minai da irin abin da ya umarci manzanninsa fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ya ku manzannina ku ci daga daɗaɗen abubuwa wa amalin saliha kuma ku aikata ayyuka nagartattu wa ƙara ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyu hallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku waɗanda suka bada gaskiya ku ci daga daɗaɗen abubuwan da muka azurta ku da shi kuma zakarar rajul sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum yudilu safara mutumin yana tsawaita tafiya as'afa aghbara mai gizo mai kura ya muddu ya dahi ilar sama yana cire hannuwansa zuwa sama ya rabbi ya rabbi yana cewa ya ubangiji ya ubangiji ma'ana dai yana yin addu'a a matsamhu haramun amma shi wannan mutumin abincin cinsa na haramun ne a mashirabuhu haramun abin shansa ma na haramun ne a marbasuhu haramun tufafin da yake sanye da ita ta haramun ce ba mu zai bil harami sannan an shayar da shi da haram har ya girma fa anna yustajabu lidhalik annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kaka za a amsa wa wannan addu'ar shi wato da farko dai wannan hadisin muka lura kamar yadda malaman hadisi suka ce wannan hadisi ginshiki ne babba daga cikin daga cikin ginshikan musulunci kuma asali ne babba daga cikin asalai wanda ake ciran hukunce hukunce na addini hadisin yana yin ishara zuwa ga ladubban yin addu'a sannan yana yin ishara zuwa ga sabubba waɗanda da su ne ake karɓar addu'ar mutum. Wasu malaman kuma suka ce, hakika ita addu'a tana da fakafakai biyu ne, fifike na farko shi ne mutum ya zamto yana cin halal, fifike na biyu kuma mutum ya zamto yana yin gaskiya duk abin da zai faɗa ya riƙa yin gaskiya to wannan mutumin idan ya yi addu'a sai ka ga addu'ar shi ka karɓu. Idan ya yi mafarki zai wahala ka ga mafarkin nan bai afku yadda ya gan shi ba. In dai mutum ya zamto yana cin halal kuma baya yin ƙarya. to wannan hadisin yana karantar da mu muhimmancin mutum ya zamto duk abin da zai ci na halal ne saboda me saboda in mutum yana cin haram wato abin yana da illa gare shi kansa kuma yana da illa ga iyalansa domin zai zamto ƴaƴanka masu tasowa ka ciyar da su da wannan haram din ka shayar da su da wannan haram din ka yi musu tufafi da wannan haram din to wayannan yaran ta yaya za su girma su zama mutanen kirki a cikin al'umma ta yaya za su zama irin mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su a ran alkiyama ta yaya waɗannan yaran idan sun girma za su riga aikata aiki na ƙwarai ta yaya irin waɗannan yaran idan sun roƙi Allah akan wata bukata Allah zai biya bukatar bayan iyayensu sun ci haram sun shayar da su daga haram sun ciyar da su daga haram sun sanya musu tufafi na haram wannan mutumin kamar yadda hadisin ya nuna yana ɗauke da siffofi guda hudu aƙalla kenan daga irin siffofin da Allah yake karɓar addu'a saboda su na farko dai wannan mutumin wato matafiyi ne kamar yadda ya zo a cikin hadisin yudiru safara yana tsawaita tafiya kaga matafiyi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ya ce Allah yana karɓar addu'ar matafiyi sannan wannan mutumin yana da siffar ash'asa agbara wato mai gizo mai kura kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ya ce rubba ash'asa agbara law aqsama ala allahi la abarrahu da yawa akwai mutum mai gizo mai kura wanda da zai yi rantsuwa ya ce wallahi Allah sai yayi kaza to sai Allah ya kubutar da wannan rantsuwa tashi yayi abinda yayi rantsuwa akan zai faru din kaga siffa ta biyu kenan siffa ta uku kuma ya muddu yadayhi ila sama ya cire hannuwansa zuwa sama annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ya ce inna rabbakum hayyun karimun ubangijin ku mai kunya ne kuma mai karamci yana jin kunyar a ce ga bawansa ya daga hannu zuwa gare shi ya roƙe shi alhali kuma shike da ikon bayarwa sannan a ce bawan nan ya dawo da hannun ba tare da an biya mar bukatarsa ba to kaga sifa ta uku kenan sifa ta hudu kuma mutum yana cewa ya rabbi ya rabbi yana kiran ubangiji da sunan shi ar-rabbu ar-rabbu din nan suna ne daga cikin sunayen Allah kuma ta annabawan Allah idan za su yi addu'a da wannan sunan suke amfani misali in mun duba za mu ga annabi Adam alaihi salam da zai yi addu'a cewa ya yi rabbana zalamna anfusana ya ubangijinmu kaga yayi amfani da wannan sunan na rabbu din nan sannan annabi Ibrahim alaihi salam shi ma da zai yi addu'a cewa ya yi rabbighfir li wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم kaga wannan duka addu'o'i ne na Annabi Ibrahim alayhi salam kuma yayi alfahari da wannan sunan Rabbu sannan Annabi Musa alayhi salam shi ma da zai addu'a cewa yayi Rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyadhillu an sabilik Rabbana idmis ala amwalihim washdud ala qulubihim wa la yu'minu hatta yarawu al'azab alim kaga shi ma anan yayi amfani da wannan sunan Ar-Rabbu annabi isa alayhi salam shi ma dai da zai addu'a ya amfani da wannan sunan yace Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin to kaga anan ya amfani da sunan rabbu haka nan annabi nuhu alayhi salam shi ma ya amfani da wannan sunan da zai roki Allah yace rabbighfir li wal walidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat ولا تزيد الظالمين إلا تبارا to kaga ala ayi halin dai wannan sunan na rabbu dinnan suna ne daga cikin sunayen ubangiji wanda in an roke shi da sunan yana amsawa to gashi wannan mutum ya hada wayannan sifofin guda hudu amma duk da haka Allah ba zai amshi addu'ar shi ba saboda maciyin haram ne ya ci haram ya sha haram sannan kuma tufafin jikin sa na haram ne da kuɗin haram ya dinka su sannan kuma an ciyar da shi da haram din har ya girma to wata kilma ciyar da shi da haram din da aka yi tun yana ƙarami har ya girma shine sanadi ko sababin da yasa shi ma da ya girma ya zama maciyin haram saboda kaga wannan hadisi yana ishara zuwa ga cewa maciyin haram in yayi addu'a Allah ba zai karba ba kuma wasu daga cikin malamai mafiya rinjayen malamai ma dai sun tafi akan cewa kuɗi in dai na haram ne ko aikin haji ka je da shi to Allah ba zai karɓi wannan aikin hajin ba abin da ya fi shine in Allah ya baka wani kuɗin na halal to sai ka sake biyan aikin haji ka je ka yi na kuɗi na halal in kai sa'a wannan ɗin sai Allah ya amsa ala ayi halin shi dai haram baya toshe wa mutum kowace kafa baya hana mutum kuma daga azabar Allah wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum adhabun alim shaykhun zanin وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم وانا حديث امام مسلم ya rawaito shi shi ma dai ta hanyar sayyidina Abu Huraira idan Allah ta fita gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace salasatu mutum uku la yukallimuhum Allah yawmal qiyama Allah ba zai zance da su zance irin na yarda ba a ranar alkiyama wala yuzakihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba daga zunubi wala yanzuru ilaihim Allah ba zai masa duban rahama ba a ran alkiyama wala hum azabun alim kuma azaba mai radadi ta taba da gare su wayannan mutane uku ga sunan kamar haka na farko shine shaykhun zani tsoho mazinaci gashi tsoho dattijo amma kuma mazinaci ne wa malikun kazzabun na biyu sai mai mulki makarici ya zo ya wa talakawa alƙawari alhali ya san ba cika musu zai yi ba in kuka zaɓe ni zan muku kaza in kuka zaɓe ni zan muku kaza in kuka zaɓe ni zan muku kaza alhali kuma ƙarya yake yi shi ma ya san ba cika musu wani alƙawarin zai yi ba na ukun su shine ailul mustakbirun talaka mai girman kai baka da ko sisi a arjunka amma sai girman kai sai ka zo ka wuce ta gaban mutane ba za ka kula su ba ka zo ka wuce ta gaban mutane ka kau da kanka kamar baka gansu ba ko kuma kana zaune wani ya zo wucewa ya maka gaisuwa irin ta addinin musulunci amma ba za ka kula shi ba ko kuma sai ka kula shi ƙasa ƙasa ka amsa gaisuwar ƙasa ƙasa saboda kai mai girman kai ne ba kowa ma kake amsa wa gaisuwa ba kuma ba kowa kake yi wa sallama ba to kaga wannan ba daidai bane idan mutum ya zama daga cikin wayannan mutane nau'o'i mutanen nan uku to ya kokari ya tuba zuwa ga Allah ya daina yin abin da yake yi idan mutum tsoho ne kuma mazinaci ya ji tsoron Allah ya daina idan mutum kuma a mai mulki ne amma makaryaci to ya ji tsoron Allah ya daina yin ƙaryar ya rika yin gaskiya ya mulkin shi da adalci idan mutum talaka ne shi ko mai girman kai to ya ji tsoron Allah ya daina wannan girman kan girman kai rawanin tsiya ne ba shi da ranar da zai maka wani alheri sannan kuma malamai suka ce da zina da ƙarya da girman kai dukkanin su haramun ne bisa kowane musulmi sai dai wayannan guda uku ubangiji ya keɓance su ne da narko saboda shi shi tsoho ya riga ya tsufa sha'awar shi ma ta riga ta ta yi ƙasa ta yi rauni ko da a ce akan halalinsa ne to yaya kuma zai koma yana yin haram sannan kuma tsoho hankalinsa ya riga ya cika sannan kuma ya kamata a ce saninsa da Allah saboda tsawon rayuwa da yayi sanin da yayi wa Allah ya wuce a ce je yana saba wa Allah kuma malamin sun ce ai mafi yawan abin da ke kai mutane zuwa ga aikata zina rinjaye ne na sha'awa da kuma karancin sanin girman ubangiji sannan da kuma raunin hankali to yaya shi kuma wannan wanda tsoho ne amma kuma duk da haka yana da sha'awar da za ta kai shi zuwa ga aikata zunubi musamman ma kuma zina to shi yasa yana daga cikin mutum uku waɗanda Allah ba zai musu gafara ba ba zai musu kallo na rahama ba sannan sai kuma shi mai mulki mai mulki kaga babu wani wanda yake tsoro alhali kuma an san cewa tsoro ne ke kai mutum zuwa ga yin ƙarya saboda kana tsoron kafa faɗi gaskiya mutum zai maka wani abu ko zai iya ɗaukar mataki a kanka to me yasa kana kana mulkin mutane kuma kana musu ƙarya me kake tsoro to kaga wannan ba daidai bane haka nan shi ma talaka mara dukiya ba shi da komai to ya kamata ya zama an same shi da kankan da kai saboda yawanci masu dukiya su aka sani da alfahari da girman kai to yaya kuma kai talaka baka da komai kuma alhali kana yin girman kai kaga wannan ba daidai bane shi yasa wayannan ukun gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ba zai musu duban rahama ba kuma azaba mai radadi ta tabbata gare su وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيهان وجيهان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة رواه مسلم قال السيودي هو على ظاهره ولها مادة إلى الجنة وانا حديث شما دي أنكر وستحاني سيدنا أبو هريرة إذن الله تفتح ذريش يتي دكوجين سيهانو da kogin jaihanu da kuma kogin furatu da kogin nilu wayannan duka suna daga cikin ƙoramu na gidan aljanna imamu muslim ne rawaito hadisin kuma imamu suyudi ya ce wannan hadisin yana nan akan zahirinsa cewa wayannan kogunan suna da madadi daga aljanna wa anhu qala akaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadi fa qala khalaqa Allahu turbata yawm as-sabti وخلق فيها الجبال يوم الأهد وخلق الشجرة يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل رواه مسلم wannan hadisin shi ma dai an karɓo shi ta hanyar sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riƙe hannuna sannan sai ya ce mu karakallahu turbata yawmal sabti Allah ya halicci ƙasa wato doran ƙasar nan wacce muke takawa Allah ya halicci ta ne a ranar asabar wa khalaqa fiha al-jibala yawmal ahadi sannan sai Allah ya halicci duwatsu ya sanya su a ban ƙasar a ranar lahadi wa khalaqa ash-shajara yawmal ithnain sannan sai Allah ya halicci bishiyoyi da tsirrai a ranar al-ithnain wato ranar litinin wa khalaqa al-makruha yawmal thulatha sannan Allah ya halicci duk wani abin ki duk wani abin ki wanda zuciya ba ta so Allah ya yi shi ne a ranar talata wa khalaqa an-nura yawmal arbi'a sannan Allah ya halicci haske a ranar laraba wa basa fiha ad-dawab yawmal khamis sannan Allah ya wawwatsa dabbobi a ban ƙasa a ranar alhamis أخرج آدم صلى الله عليه وسلم بعد الأسر من يوم الجمعة سنسي الله أهل النبي آدم عليه الصلاة والسلام أرانا الجمعة بايا الأسر في آخر الخلق أقرشانها لتا في آخر ساعة من النهار كان أور قرشي وتلوغة قرشي نوني فيما بين الأسر إلى الليل وتعبد لك إذا كان الأسر زوا داري أو أن اللغة على أهل النبي آدم عليه السلام rawahu muslim imamu muslim ne rawaito hadisi malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun sayyidina abu hurairah ne kafin ya gaya masa wannan hadisin saboda janyowa hankalinsa imamu al-bagawi ɗaya daga cikin malaman tafsiri yace fadin Allah subhanahu wataala da yace inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam ay arada bihi fi miqdari sittati ayyam ana nufin cewa Allah ya halicci sammai da ƙasai ne a abin da yake gwargwadon kwana shida da anal yawa milladun tsoro ishamsi ila burubiha da kowane wuni yana farawa ne tun daga sanda rana ta fito har zuwa faduwarta walam yakun yawma idin yawmun wala shamsun wala sama alhali kuma lokacin da aka dace sammai da kasai babu wuni babu rana idan kanta saman ma babu ita wasu malaman kuma suka ce su tafi ayyamil akhirah wato kwanaki shida ne daga irin kwanakin lahira ba irin na duniya ba kullu yawmin ka alfi sanatin kuma kwanakin lahira kowane wani daidai yake da shekaru dubu a irin shekarun nan duniya wasu malaman kuma suka ce a'a ana nufin tsawon irin kwanakin duniya ne amma al-imam sa'id ibn jubair ɗaya daga cikin magabata yace kana Allahu azza wa jalla qadirun ala khalqis samawati wal ardi fi lamhatin wa lahawati Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko ya halicci sammai da tsasai gaba ɗaya da abin da ke cikin su a cikin ƙasar kiftawar ido فقرأهن في ستة أيام تعليما لخلقه التثبت والتأني في الأمور أما سي الله سبحانه وتعالى يا هالتشيسو أشكين كوانكي شدا saboda ya sanar da halittunsa muhimmancin tabbatuwa akan al'amari da kuma bin kowane lamari da sannu da sannu har dai mutum ya kai ga gaci al'imam ibn kasir ya ce farkon wayannan kwanaki guda shida ita ce ranar lahadi amma ranar asabar babu abin da ya faru na halittar wani abu a cikinta don haka ne imam al-bukhari da shi da wasu daga cikin malaman hadisi suka yi magana akan shi wannan hadisi wasu suka ce yana daga cikin ruwaya da abu huraira ya yi ne daga al-imam kabul ahbar ba hadisi ne marfu'i ba wallahu a'lam saboda hadisin ya dan saba da nassin alqur'ani wa nabi sulaimana khalid ibn al-walid radiyallahu anhu qala لقد انقطع في يدي يوم مقتتا تسعة أسياف وما بقي في يدي إلا سفيحة يمانية رواه البخاري مؤتة موضع بقرب الشام وكانت في جمادى سنة الثمان وانا حديث عن كربوش لقى أبو سليمان شين سيرنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يتي لقد انقطع في يدي يوم مؤتتا a ranar da aka yakin mu'uta tis'atu asiyafin wato takubba guda tara ne suka kari a hannuna kaji maza takobi tara ne ya kari a hannunsa wa ba ke fiye ji illa safihatun yamaniya yace babu abin da ya saura a hannuna sai wani zarci san takobi irin na kasar Yemen rawahul bukhari bukhari ne ya rawaito shi kaga wannan hadisi yana ishara ne zuwa ga jarumtaka irin ta shi sai na Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu da kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yakin mauta an yi shi ne a jumadal akhirah shekara ta 8 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam kuma an yi shi ne tsakanin jama'ar musulmai da kuma turawa daga daular Rome abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu labari cewa a sojojin daular Rome sun fara shigowa gurin da addinin musulunci yake da iko to shikenan sai ya ce wa sahabbai radiyallahu alaihim aje domin a yaƙe su aje a kai musu hari saboda kana tsaya har sai sun kawo hari har gida abin ba zai yi daɗi ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗa sahabbai mutum dubu uku aka fita ƙarƙashin jagorancin kwamandoji guda uku ya ce babban kwamanda na farko shine irna zaid ibn harisa radiyallahu anhu idan yayi shahada irna ja'far ibn abi talib ne karbi tutar idan shi ma yayi shahada to sai sayyidina abdullahi ibn rawaha ya karbi tutar idan shi ma yayi shahada to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce musulmai su zabi wanda suka ga yafi dacewa sai ya jagorance su sai ya zamto kuma hakan ne ta faru kafin su fita tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar sai sai ɗaya daga cikin sahabbai an ce sirna abdullahi ibn salam ne radiyallahu anhu sai kira su yake ce musu ya kamata lalle ku yi wasiya domin in dai har wani annabi daga cikin annabawa ya tura yaki kuma ya sanya komanda fiye da guda daya to mafi yawanci dai gaba ɗaya shahada suke yi na haka kowane daga cikin ku kawai je ya sallama da iyalansa ya musu wasiya to hakan ko suka yi kowane je ya sallama da iyali sallama da ƙarshe suka fita zuwa wajen yaki da aka je wurin yakin su rumawan sun zo wajen mutum a wani ƙaunin an ce su dubu tamanin ne a wani ƙaunin kuma an ce su dubu arba'in ne wasu mulki malaman tarihi ma sun ce sun kai wajen dubu ɗari da wani abu to da aka zo dai aka fara gwamza yakin a sayar na zai durje lawa anhu sai ya yi shahada bayan ya yi shahada sayar na ja'far ya karɓi tutar shi ma bai daɗe ba sai ya yi shahada bayan ya yi shahada abdullahi ibn rawaha ta ya karɓi tutar annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga birnin madina yana ba da labarin yaƙi yana cewa Allahu Akbar Zaidu ya karɓi tutar gashi nan yana ta yana ta kashe arnan yana ta kashe arnan ya da kashe kafir yace gashi nan sun mar shahada amma Ja'far ya karɓi tutar sun sare mar hannunsa na dama ya riƙe tutar da hannun hagu sun sare mar hannunsa na hagu ya riƙe tutar yanzu da sawayensa guda biyu yace Allahu Akbar gashi nan sun shahadantar da shi Ibn Rawata ya karɓi tutar shi ma sun sare shi gashi nan sun cin masa annabi sallallahu alaihi yana da zaune daga a garin Madina yana bada labarin yakin kuma yana zub da hawaye sahabbai suna jin shi suna takabbara daga ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi yayi shiru can sai ya ce gashi nan wani zaki daga cikin zakunan Allah ko kuma cewa yayi wani takobi daga cikin takubban Allah ya karɓi tutar ya rike kuma Allah zai bada nasara a hannunsa shine sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bayan yakin yayi zafi an shaharantar da wayannan manyan kwamandodin irin na Khalid radiyallahu anhu da ya ga ba sauran wani komanda sai ya maza ya karɓi tutar da hannunsa da ya karɓi tutar sai ya canza akalar yakin sai ya maida sojojin gaba suka koma baya sannan sai ya maida sojojin hagu suka koma dama na dama suka koma hagu na gaba suka koma baya na baya suka dawo gaba to su wayannan rumawa da suka ga haka in suka suka dauka kamar jama'ar musulmai sun ƙara yawa ne wasu ne daban suka ƙara ƙaruwa da haka sai tsoro ya kama su sai na Khalid radiyallahu anhu idan ya kai musu hari suka yi baya shi ma sai ya ƙara yin baya in suka ƙara dannowa shi ma sai ya ƙara dannawa in ya ƙara kora su suka yi baya shi ma sai ya ƙara yin baya da haka da haka dai da dabara ya samu ya zare al'ummar musulmai gaba ɗaya sai zama duka duka waɗanda suka yi shahada a wannan yakin ba su kai mutum ashirin ba amma su kuma a ɓangaren rumawan an kashe musu sama da mutum ɗari biyu shigashin da shi kansa ya ce sai da takobi guda bakwai ai guda tara suka karye a hannunsa a wannan ranar وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر متفق عليه wani hadisin an karɓo shi ta hanyar sirna amr ibn al-as radiyallahu anhu wanda yana daga cikin manya-manyan ƙurayshawa waɗanda a lokacin da ƙurayshawa ke yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manyan komandodin su daga baya ya dawo ya musulunta kuma musuluncin shi yayi kyawu wannan yana daga cikin darajojin da Allah yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manya manyan makiyan shi daga cikin kafirai gaba ɗaya ya cinye gidajensu kaga dai shi sai na Amr ibn al-As dan gidan Asi dan Wa'ilu ne sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu dan gidan Walid dan Mugira ne haka nan Abu Jahal ma akwai dan shi Ikramatu dan Abu Jahal shi ma ya musulunta sannan Abu Lahab shi ma akwai ƴaƴansa waɗanda sun musulunta kuma musuluncin su gaba ɗaya yayi kyau kowane daga cikin su ya taimaki addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ya bashi nasara sosai akan abokan gabansa sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu anhu yace lalle shi ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan akamal hakimu fastahada idan mai hukunci wato alƙali kenan yayi hukunci kuma yayi ijtihadi suma asaba sannan ijtihadi nan sai zama ya dace da didi falahu ajrani to yana da lada kashi biyu wato ladan yin ijtihadin da kuma ladan sa na dacewa da yi wai za hakama wastahada idan kuma mai hukunci wato alƙali ya yi hukunci kuma ya yi ijtihadi fa akhta sai kuskure bai daidai ba falahu ajrun to yana da lada kwaya daya wato ladan sa kenan na yin ijtihadi amma ba shi da ladan dacewa wannan hadisi yana karantar da muhimmancin ijtihadi kuma cewa duk wanda ya yi ijtihadi matakar dai mukamin shi a cikin ilimi ya kai yin ijtihadi din to koda ya yi kuskure a cikin ijtihadin nasa dai to yana da lada وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهماء من فيه جهنم فأبردوها بالماء متفق عليه إلى الخطاب خاص بأهل الحجاز وما والاهم إذ كانت أكثر الحميات تعرض لهم من الأرضية الحادثة عن شدة الحرارة وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا قال ابن القيم فالخطاب وإن كان لفظا عاما إلا أن المراد به خاص وأخرج ابن أبي شيبة عن الأسود قال سألت عائشة عن النشرة فقالت ما تسمعون بهذا فهذا الفرات إلى جانبكم من أصابه نفس أو سم أو سحر فليأتي الفرات فليستقبل فينغمس فيه سبع مرات wani hadisi an karɓo su ta hanyar uwar muminina na Aisha radiyallahu ta'ala anha yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-humma min fihi jahannam zazzabi da zafin jiki yana faruwa ne daga hucin wutar jahannama fa abriduha bil ma to ku sanyaya ta ta hanyar shan ruwa ko kuma wanka da ruwa mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hado kansa malamai suka ce wannan maganar an yi ta ne ga ma'abuta hijab wato mazauna yankin hijab a keɓance su ne waɗanda zazzaɓinsu yakan zamto ta dalilin tsananin zafi ne amma kamar wanda yake zaune a wuraren da kamar yana zaune a bakin ruwa ko kusa da ruwa ko kogi da sauransu ba lalle ne shi nashi zazzaɓin ya zamto ta dalilin zafi ba ne sai dai ta dalilin wata ko cizon sauro ko gajiya ko wani abu malamai kamar ibnu qayyim al-jawziya yace wannan maganar duk da lafazin ya game kowa da kowa to amma sai dai muradin sa wanda aka na fara maganar kebantattu ne ibnu abi shayba ya karbo hadisi daga al-aswad shi kuma yace na tambayena na aisha radiyallahu anha kina yace na tambayena na aisha radiyallahu anha game da wani maganin zazzabi da ake yi sai ce me kuke yi da wannan ga kogin furat nan a gefen ku duk wanda wani abu ya same shi na kambin ido ko sammu ko sihiri to ya je kogin furat ya je fuskanci alƙibla sannan sai ya nutsu a cikin shi sau bakwai ko kuma ya nutsa hannun shi ya watsa a jikin shi sau bakwai ibn qayyim al-jawziya yana faɗar wani maganin ciwon kai yace duk wanda ya ji kansa na ciwo to ya dafe ya bismillah ya dafe kan ya karanta fatiha sannan sai ya saki kan idan ya ji bai daina ba sai ya sake kan ya sake ya sake yin bismillah ya rike kan sai ya karanta basmala ya karanta fatihar kafa uku kowace da basmala idan kan bai daina ba sai ya sake dafe shi ne tare da basmala ya sake karanta fatiha kafa biyar idan ya ji bai daina ba sai ya sake dafe shi ya karanta fatiha kafa bakwai kowace da basmala insha Allah ciwon kan in dai ba na ajali bane to zai dena zai wahala in dai kai kan mutum ke ciwo ka karanta Fatiha ka tofa mar bai dena ba Fatiha maganin ciwon kai ce sosai kuma wani daga cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin Abu Sa'id al-Khudri ne radiyallahu anhu sun yi tafiya sun je wani gari sai kunama ta ciji sarkin garin Fatiha ya rika tofa mar yana matse wajen yana karanta Fatiha yana tofa mar yana ƙara matsewa wajen da haka kafin wani lokaci mutum ya samu lafiya da haka Fatiha magani ce sosai daga kowace irin cuta wa anha radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu mutafaqun alaihi wannan hadisi an karɓo shi ta hanyar na Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa alaihi sawmun duk wanda ya rasu alhali ana bin shi azumi sama anhu waliyuhu to majibincin sa ko makusancin shi yayi mishi wannan azumi wato ya rama ma malamai suka ce abin da yake da zababbe shine halaccin yin azumi ga wanda ya mutu alhali ana bin shi azumi saboda wannan hadisi kuma abin da ake nufi da waliyinsa wanda zai rama mar azumin shine makusancinsa wanda zai iya cin gadansa ko kuma makusanci wanda ma ba zai iya cin gadansa ba wannan hadisi yana karantar da halarcin yin azumi ga mamaci amma sai dai shi waliyin naka ba sun ce yana da zaɓi ko dai ya ciyar mar da miskinai bisa kowane wuni ka ciyar mar da mudin nabi ɗaya ko kuma karama mar azumin duk wanda ka dauka a ciki yayi saboda mu a mazhabin malikiya zabin mazhabar mu shine ciyarwa din ba rama azumin ba sai dai idan azumi ne na bakance ko kuma azumi na kafara mutum ya mutu ana bin sa to wannan kam sai ku rama mar amma idan azumin ramadana ne a mazhabin malikiya aka ce ciyarwa za a yi wallahu a'lam wa an auf bin malik bin tufail anna aisha radiyallahu anha حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها والله لتنتهين عائشة أو لأهجرن عليها قالت أهو قال هذا قالوا نعم قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا استشفع ابن الزبير إليها حين قالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتهنس إلى نذري فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يبوس وقال لهما أنشدكم الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنزل قبيئتي فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استعزن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أنا أدخل قالت عائشة أدخلوا قالوا كلنا قالت نعم أدخلوا كلكم ولا تعلموا أن معه ابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير الهجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها ودفق يناشدها ويبكي ودفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة ولا يهل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتهريج أفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وعاتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك وتبكي حتى تبل دموعها ثمارها رواه البخاري wani hadisin an karɓo shi ta hanyar Auf ibn Malik ibn Dufail ɗaya ne daga cikin tabi'ai almajiran na Aisha radiyallahu anha yace anna Aisha radiyallahu anha huddisat cewa na na Aisha Allah ya kara mata yadda an ba ta labari anna Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu ma qal cewa dan yar uwarta wanda saboda shi ne ake ce mata ummi Abdullah kine sayyidina Abdullah dan Zubairu wata rana ya faɗa ya faɗa game da wani ciniki aw aqail ko ta kyauta da ta yi ya ce wallahi la tantahiyanna Aishatu wallahi lalle ne Aisha ta dena wannan yawan kyautar da take yi awla ahjuranna alaiha in ba haka ba kuma mata hajaru a musulunci akwai abin da malamai suke cewa hajaru hajaru shine kamar misali idan 'ya'ya suka ga baban su ya fiya ta'adin dukiya ko kuma mutum ne mai kuɗi sai ya ga ɗan shi ya fiya ta'adin dukiya to yana iya zuwa ya je masa hajaru in ya je wajen alƙali aka yi wa wannan ɗana shi hajaru to daga wannan ranar duk wani ciniki da wannan ɗan ya yi sunan cinikin ɓatacci in wani abu ne sai na maka to mahaifin shi yana da ikon ya je a ɓata cinikin in wani abu ma ya saya a gurinka mahaifin shi yana da ikon ya je a ɓata wannan cinikin haka nan idan kyauta ya baka mahaifin shi yana da ikon ya je ya karɓe wannan kyautar shi ake kira hajar wato tsarewa mutum dukiya to ba wanda ya sai ya maka wannan sai makusancinka wanda baka da kamkansa saboda haka abdullahi dan zubairu da ya ji irin yawan kyauta da nana aisha take yi sai ya yi nufin zai mata irin wannan saboda nana aisha radiyallahu anha wato in ana bayanin baiwarta da kyautarta in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taba samun mai kyauta irin tata ba wata rana tana zaune sai aka kawo mata ina jin sayar na Umaru ne ko dai shi ko kuma wani sahabi sai ya kawo mata kyautar dirhami dubu tamanin dirhami dubu tamanin dinnan a yanzu dai dirhami dubu ɗaya shine diya dirhami dubu ɗaya shine diya saboda dirhami uku yanzu shine wajen naira dubu ɗari da ashirin to dirhami dubu ɗaya a dirhami dubu tamanin ya kawo mata o dirhami dubu goma kai shine diya ba dirhami dubu ɗaya ba dinare ne dubu ɗaya shine diya amma dirhami ina jin dubu goma ne to kaga diyan nan a yanzu wajen naira miliyan ɗari uku ne da wani abu to misali kamar a ce naira miliyan ɗari uku ne kamar sau takwas haka kamar kawo kamar wajejen naira miliyon dubu da wani abu aka kawo mata da hantsi ne haka a ranar ma tana azumi da ta rika kyautar da dukiyar nan ta rika kyautar da dukiyar nan sai da ya zamto wato bata bar wa kanta abin ma da za ta yi buɗe baki da shi ba akwai baiwarta mai suna barira ita take ce mata ya uwar gijiyata baki bar mana abin da za mu yi buɗe baki da shi ba ta ce ai baki sanar da ni ba to ko abin buɗe baki bata barwa kanta ba kyauta ne da ita kamar kamar me tana da kyauta ta ban mamaki na na Aisha da shi shi Abdullahi dan Zubairu yake so wai zai mata hajaru sai ta tambaya ce ahuwa ahuwa qala haza ta tambaya sai aka ce mata eh kware da gaskiya ya faɗa tace shi din ne ya faɗi wannan aka ce mata kware ko ya faɗa sai ce huwa lillahi alayya nazrun tace na yau Allah ba kance Allah ukallimu ibn Zubairi abadan cewa har abada ba zan ƙara yin magana da Abdullahi ɗan Zubairu ba. Fastashfa Abdu Zubairu ilaiha, Abdullahi ɗan Zubairu sai ya rika neman ceto a wurinta yana rika tura mata mutane don a bata haƙuri. Yana ƙara cin hijira yayin da ƙauracewar ta yi yawa ta tsawaita. Fa ƙara sai ta ce mishi la a'a wallahi la asfa'u fihi abadan wallahi ba zan yi haƙuri ba ba zan karɓi ceto a cikinsa ba har abada. Wala atahannasu ila nazri kuma ba zan warware wannan rantsuwar da na yi ba fala ma dala zalika ala ibn zubairi yayin da wannan rashin magana da ba ta masa ya tsawaita ga abdullahi dan zubairu kallama al-miswar ibn makrama sai ya magana da wani sahabi mai suna miswar ibn makrama wa abdurrahman ibn bin al-aswadi ibn abd yagus da kuma wani sahabi mai suna abdurrahman bin al-aswad ibn abd yagus wa qala lahum sai ya ce musu anshidukum allah ina muku magiya da Allah lama arkaltumani ala Aisha lalle ku shigar da ni wurin nana Aisha radiyallahu anha fa innaha la yahillu laha an tanzira qadi'ati kamar cewa ita bai halata ba gare ta tayi bakancan yanke min magana wai yanke zumunci da ni fa aqbala bihil miswaru wa abdurrahman da shi wannan miswaru dan makramatu da kuma abdurrahman dan abdu yagus suka tawo tare da shi hatta sa'azana ala Aisha har sai da suka yi sallama suka nemi izinin shiga wajen nana Aisha faqala sai suka ce mata assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh anadkhulu suka yi sallama gari suka ce shin ma shigo da na Aisha radiyallahu anha sai tace ku shigo sai suka ce dukkanin mu mu shigo sai tace eh kwarai kuwa ku shigo ku shigo dukkanin ku shikenan ita a lokacin ta faɗi wannan ba ta san cewa akwai Abdur- a- Abdullahi dan Zubair tare da su ba kana ma da kalu yayin da suka shiga gare ta da kalabun Zubair sai shi ma Abdullahi dan Zubair sai ya shigo alhijab wato ya shigo cikin labule fata na Aisha sai je runguma na Aisha radiyallahu anha dama kanwar mahaifiyar shi ce wada fika yunashiduha ya rika mata magiya waya biki yana kuka yana mata magiya wada fikal miswaru wa abdurrahmani yunashidaniha da, da miswaru dan makramatu da kuma abdurrahman dan aswadu dan abdu yaguf su ma suka rika mata magiya illa kallamatu cewa ki mas- ki mishi magana wa qabilat minhu kuma ki karbi wannan tuban da yayi wa yaqulani suna ce mata inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti ai ke ma kin san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yanke zumunta wala yahillu lil muslimin an yahjura akahu fawqa salasi cewa bai halatta ba ga musulmi ya kaurace wa dan wanshi musulmi ya daina amsa sallama shi ya daina masa magana har tsawon kwana uku falama aksaru ala aishata min at-tazkirati wa tahrij yayin da suka yawaita tunasarwa da kuma magiya ga nana aisha afiqat tazkuruhuma wa tabki idan sai suke sai suke tuna musu girman laifin da ya mata kuma tana ga- fadan laifin da ya mata kuma tana kuka wa da qulu tana cewa inni nazartu wan nadru shadidun ni nayi ba kance cewa ba zan kare mishi magana ba kuma ba kance abu ne mai tsanani wala mai zala biha basu gushe mata tare da ita hatta kallama ibn az-zubayr sai da nana Aisha radiyallahu anha ta amsa maganar shi ta yi magana da shi Abdullahi dan Zubairu وعاتقت في نذرها ذلك 40 رقبة kaji ba karamci irin na ahlul bait sai ta yantar da bayi har guda 40 saboda wannan bakancin da ta yi alhali abinda ya zama wajibi gare ta shine ta ciyar da wata ciyar da wato miskinai goma ko ta tumatar da su ko ta yantar da baiwa kwaya daya amma ita na Aisha sai da ta yantar da baiwa guda 40 bayi daban-daban wa kanat tazkuru nazraha ba'da zalika fatarki bayan wannan duk sanar da da wannan bakancin da ta yi sai ta yi ta kuka hatta ta billa dumuha khimaraha har sai hawayenta ya jiki lullubinta rawahu al-bukhari imam imam al-bukhari ne ya rawaito hadisi wannan hadisi yana karantar da mu wato karamci irin na na Aisha radiyallahu anha da kuma yadda halin su yake wajen kyauta da na Aisha radiyallahu anha ta yi matukar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yawan kyautarsa kuma dama Allah ya bata ilimi mai yawa a cikin dukkan matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai ta ilimi kuma yana daga cikin wato rashin basira ta ƴan shi'a da ya zama da na Aisha radiyallahu anha ita ce wacce suka fi ƙi a cikin dukkan matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam mafiya yawan sahabban da zaka ga ƴan shi'a suna zagi to zaka ga sun ba da matakar gudunmawa ga addinin musulunci wanda za a cire gudunmawar su ga addini sai ga abubuwa da yawa na addini kusan za- rasa su za a yi Radiyal- eh, ita dai yana na Aisha radiyallahu anha Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace khudhu nisfa dinikum min hadhihi al-humaira ku kafi rabin addinin ku daga wannan yar janna kaga Allah ya bata ilimi mai yawa haka nan irin sai na Anas dan Malik shi ma ɗan shi'a ba sa san shi shi ma kuma za ka ga Allah ya bashi ilimi mai yawa kuma mafiya yawan hadisan ahlul baiti da hadisan cikin gida da gun shi ake ruwaitowa to haka nan irin sai na Abubakar sai na Umar sai na Usman duka ne Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah Allah ya ba mu wanyewa lafiya Allah ka bi dukan ibadodin mu Allah karba azumin mu Allah ka sanya mu cikin bayin ka intattu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yayi dukan damuwoyin mu da ma- da damuwoyin ƴan uwan mu musulmai Allah ka warkar da majinyatan mu mamatan mu kuma Allah ka ji kansu gafarta musu Allah ka inganta rayuwar mu ka kyautata ƙarshen mu Allah ka san- Allah ka sanya mu cikin bayin ka yantattu Allah ka sa mu cika da imani albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المرء الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين